أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتين ثلاثة عشرين دبير قوة رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ishirin da biyar ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin kistar banu isra'il a suratul baqara haka ne ko kistar annabi adam in mun kammala ta sai mu shiga ta banu isra'il akwai tambayoyi da yawa za mu ansa su daga cikinsu wani ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin don Allah malam me hukuncin wanda yake shan shayi ko piles don karbaci ya ɗauke shi lokacin sallar dare ko dai wani energy drink babu laifi ka sha abin da zai hana ka bacci matukar wannan abin ba ba haram ba ne kuma matukar baya da illa ga jikinka ba ka na shan kofi ko lipton ko ataye ko duk wani abin da zai sa ka girgije ka yi ibada wannan ya halalta kamar yadda mun faɗi kuma an tambaya a baya ya halalta mace ta sha ƙwayoyin da za su hana ta yin al'ada cikin watan ramadan wannan lajinatu da'ima ta yi fatawa da wannan malamai daban-daban sai fatawa da wannan don haka don ka tsaye da ibadarka ya ka halarta ka ɗauki wani mataki wanda baya da illa baya da cutarwa gare ka amma ku sani wannan ababen sha akwai masu cutarwa akwai kuma waɗanda in ka zama addicted za su zama illa gare ka to sai a kauce musu ni Allah ya yi ni ba mai shan duk waɗannan abubuwan ba shi yasa ban san kashe kashen su ba wani ce assalamu alaikum mala ina tambaya akan rike qur'ani lokacin sallah ga mamu kuma da ƙarin bayani akan cewa amin cikin sallah rike ƙur'ani malamai ba su son shi saboda shagaltuwa da juya takarda da rike ƙur'anin kansa musamman kaga zai hana ka aje hannuwa inda shari'a ta ce ka rike dama akan hagu ko ka rungume hannaye sannan zai sa kana bin da idanunka kana bi layi-layi wanda duk wannan aikin ba na cikin sallah ba ne na wajen sallah ne to amma duk da haka malamai sun yi afuwa idan ya zan akwai bukata a misali alaran haddasa ba ta da kwari kuma yana iya tsalle da suratul isra'i ya faɗo saba'i kusa kun da cewa in kala rabbuka lil wal in kala to na manta wanda ibn al-jawzi ya kawo cikin akhbarul hamqa wal mughaffalin wato aya ta wata sura ta shiga cikin wata ta shiga cikin wata akwai alarman da ke haka nan to in an rike qur'ani bayan su kaga za a taimaka masa ko kuma ya kage ya kasa tashi in babu mai kama masa sai a kama masa saboda ka irin nan masallacin da muna da gogaggon alarmomi ƙungiyar alarmomi ta jiha fa ita ke tarawihi da tahajjud a wannan masallaci to kaga bai kamata irin nan a ce zaka rike murari saboda babu bukata amma ko jiya an aiko min fatawa daga wata jiha game da wanda kusan kowane shafi sai ya kurakurai kuma babu alarmomi a bayan shi sai na ce ku rike qur'ani ku rike gyara mishi muradi dai a raye daren da sallah ya fi ka ce musu akwai kul wallahu da kuliya yau alkabirin ku sallama raya daren ake so cewa amin cikin sallah sunna ne kuma yana da falala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda amin dinsa ta daidai ta mala'iku Allah zai gafarta masa kusan duk malamai duk malaman musulmi su yi ijimai akan amin in ban da yan shi'a su kan ce suka in kace amin sallar ka ta ɓaci ba ra'ayi mun yi martani ga kartagin shi'a na ƙasa akan wannan matsalan ko har yace wai wai amin ba ma larabci ba ce ba yana wautar da mutane bene abinda ba asalin larabci cikin qur'ani yana da yawa ba amin kadai ne ba to amma a tafarkin musulmi duka in banda yan shi'a an yadda amin ana faɗar ta ƙarshen fatiha a bayan liman liman ma malamai da yawa sun ce yana faɗa akwai nasoshi akwai babuka ma na sunna na hadisai akan wannan sannan ce malam a mana faɗakarwa da bayani akan masu handame kayan al'umma na buɗe baki ina zaton ba ka cikinsu ka ce Allah ya shiryar da su ko nan wurin itikafi ana handame kayan buɗe baki ba dan yake nufi ba ko ya ce assalamu alaikum Allah ya taimaki malam ya ƙara wa rayuwa albarka amin tambaya mace ce ke haila kuma tana planning saboda planning ɗin yanayin hailatta ya canja bisa yadda ta saba saboda a yanzu haka sau ɗaya a yanzu yakan zo sau ɗaya sai bayan wani lokaci ya dawo yaya za ta yi na farko dai ta je asibiti ta nemi regularization a mai da hailatta ta zama regular akwai dabarun da likitoci ke yi ila idan kwayoyi ne aka bata a canza mata ya mata allura in allura ce ake mata allura bata karɓe ta ba a canza a bata kwafati ko wani abu ko kuma a mata wani tsari wanda an san lokacin da al'ada take zuwa an san sanda yake ɗauke ba na biyu duk lokacin da jini ya zo mata wanda jinin ne na al'ada to ta ɗauke shi al'ada ta bar azumi ta bar sallah mijinta ya ƙaurace mata matukar dai jinin na al'ada ne ko da ko wannan family planning da ta shi ya jawo shi amma dai kamar na ce ta yi amfani ta nemi likita ƙwararra ta ɗora ta akan hanya wadda za ta gyara mata shi assalamu alaikum wannan ya yi addu'o'i da malam tambaya ta ita ce ina yawan mafarkin babana ina mai addu'a mallam wace irin addu'a ce ya kamata yi mai ban gane ba kana mafarkin kana masa addu'a ne idan ka yi mafarkin kana masa addu'a to alama ce ta yana da buƙatar addu'a in ba ka yi ka yi kuma zan ƙara maka kuma ka ƙara da yi masa sadaka wannan tana da kama da wacce ya ce mala ina da tambaya don Allah ina so a faɗa min addu'a da zan riƙa yi ma iyayena saboda duk so rasu wallahi ni ma haka ni ma na duk so rasu wallahi nima maraya ne irinka addu'a wadda za ka lizimta ina so in yana yawa duk lokacin da kake cikin sujuda ka ita ko kuma aƙalla kowace sallah ka tabbata ka ita farilla ce ko nafila rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira in ka tsare wannan ka sauke haƙƙin ta fuska addu'a rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabba ya nisa gida Allah ka gafarta min ka gafarta ma iyayena ka ji kansu ka tausaya musu kamar da suka tausaya min sadda ina yaro to wannan ita ce addu'ar da ake so a riki wannan na karanta tambayar sa tambayar sa ta siyasa siyasa tarihi tarihi bari mu karanta ta duk da ba lalle mu iya amsa ta ba assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya gafarta malam ya kara imani da arziki da nisan kwana amin malaci an samu baraka a tsakanin Sheikh Abdullahi dan Fodiyo da Muhammad Bello bayan rasuwar Sheikh Usman bin Fodiyo musamman hana shi Abdullahi isa zuwa ga dan uwansa bayan rasuwarsa da nada Muhammad Bello a matsayin khalifa bayan Abdullahi na nan sannan canza salon rubuce-rubucen Sheikh Abdullahi zuwa ga abin da ya shafi shugabanci yana da alaka da da da yayansa Usman bin Fodiyo Allah ya saka da alheri kun ji na ce muku tarihi tarihi siyasa siyasa al'amuran shugabanci al'amurra ne da ɗai masu ɗauke da fitina masu ɗauke da rashin jituwa wanda shi ɗai yake samun sa'an mutane a cikinsu duk daula aka kafa ta za ta cimma wata gaba da za ta cimma wani dalili na fitina wanda ya faru ga daular manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa da bayan khalifancin Usman da bayan khalifancin Ali ya faru a tsakiyar daular Umayya ya faru cikin daular Banu abbas sadda ta dare ya faru a daular Rumawa ya faru a daular Turkawa ya faru a daular Salajika ya faru a daular Usmaniya ta duniya wadda ta yi riƙon makka da madina wadda ita ce daula ta ƙarshe da ta yi riƙon musulmi na duniya gaba ɗaya haka a daular usman dan fodiyo an samu jefi jefi da waɗannan abubuwa wanda kullum abin da muke cewa a bar su ga masana ma'ana masu nazarin tarihi su rika karantawa suna analysis babu laifi in an buga a journal ta ilimi babu laifi in an wallafa a cikin littafi amma wuraren wa'azi irin wannan zuwa an samu baraka tsakanin wani da wani ko tsakanin harshe da hakuri ana samun baraka haka ne ko ba haka ba to na biyu kuma ni ba layi na bane lallai na so in takhassusi kan tarihi amma na daular musulunci ta farko zuwa daular banu umayya kuma akan haka na nemi professor shif amma rubuce-rubuce na suka rinjaye bangaren hadisi sai ban samu wancan ba basu lokacin da ba na nemi associate professor na tarihi na nema sai su wanda suka assasa min suka bani na hadisi da na zo professor sai na ƙara wasu rubuce-rubuce a kan tarihi duk da suka ƙiyarda suka bani na hadisi so amma tarihin daular ɗan fodiyo tarihi ne da yana da masana akwai professors wanda nan suka ƙware akwai manyan masu nazarce-nazarce akwai cibiya ta nazari kan ayyukan ɗan fodiyo ita ce cibiyar center for islamic studies haka mai sun bincike ya je ya bincike waɗannan abubuwan a history bureau komai akwai wannan center for islamic studies akwai akwai history department a jami'a usman dan fodiyo na tabbata a ssu ma akwai to saboda haka mai neman bincike da nazari ya je ya bincike amma a daina kawo wannan a wurin wa'azi ina jin akwai wata magana da nayi can baya da ya so ya rataye da ita to ina so in kanda ku cewa a daina kawo waɗannan abubuwa a wuraren karatu yake salam Allah ya kara malin lafiya malin halatta idan wasu malamai sun tabbatar an ga wata amma sarki bai ce ba mutum yana iya aji azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sawmu yawma tusumun wal fitr yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun hadisi ne da malamai suka inganta azumi ana yin sani radda mutane ke azumi shan ruwa idi karama kenan ana yin sani radda mutane ke ajewa radda mutane ke shan ruwa haka layya to saboda haka wannan ya nuna harka ganin wata harka ce ta gama garin musulmi ta al'umma gaba daya a tafi tare a fara tare a aje tare a tsaya tare to duk ka ba da kofar wani ya ba da sanarwa an ga wata wanda adda kwarorin mutane kila mai mutum dubu ashirin ko dubu biyar ko dubu ɗari wace ƙungiya ta ta kowace girma a Najeriya ko ka ce NASFAT ko ka ce Izala ko ka ce Tijjaniya ko ka ce duk wanda za ka ce to ita kaɗai ba ta yi constitution rabin musulmin Najeriya ba haka ne ko ba haka ba to in ta ɗaukan makanta za ta ba da ganin wata raba kai za ta yi don haka mafi a'ala mu tsaya yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an ga wata annabin ake faɗa ma in ya amince ya faɗa ma mutane alhamdulillah mai alfarma sarkin musulmi don kauce ma fitina ya shigo da kusan dukkan malamai cikin harka ganin wata yanzu in ka ga wata in kai mabiyin izala ne kana ya kira shek saniya ya jingir ka faɗa masa ko ka kira shek balalo ka faɗa masa in kai mabiyin tijjaniya ne kana ya kira shek ɗayar usman bauchi ko ƴaƴansa waɗanda a halifofinsa in kai babin kadiriya ne kana ya kira shi karibullah duk inda malamai suke ma har wa'anda ba su izalar sunayen sunanan da lambobin wayar su jibi za ka ga an fitar duk wanda ka sanar zai sanar da sarkin musulmi idan aka tattauna tsakanin su malaman tare da kwamitin ganin wata wannan na sharɗin ku ni ba ni cikin shi sokoto an yi ta liƙa min maganar ganin wata ban taɓa zuwa cikin kwamitin ganin wata ba la na sokoto la na ƙasa amma an yi ta ce Allah sa Mansur zai bari mu yi sallah zato aka yi nike ba sarki musulmi shawara game ba ni ma cikin masu ba shawara a kai amma na yadda da wa'anda ya sa ya girma wazirin sokoto na ciki sarkin malamai tun bai zama sarki mai shi ma tun bai zama waziri ba suna ciki manyan malamai suna cewa na mun yadda da imaninsu ma mu zaton su yi misleading din to in sun taru sun tabbatar wata ya tabbata ko bai tabbata ba matsalar da ke faruwa ko da ta yi ta faruwa a can ba ita ce sai wani ya bugo waya ya ce an ga wata an ga wata a dange kuma ta faru a dange din ko kuma an ga wata a bunza kuma ta faru a bunza din a je dange a yawo ko ina a rasa ina wanda suka ga wata a je bunza a yawo ko ina a rasa ina wanda suka ga wata kuma wani abu ya ce wallahi duk mun gan shi mun kai mu talatin in an je tantancewa a rasa saboda haka mafi kyau mu bar al'amarin nan yadda yake ga hannun masu shugabanci wanda ke bi su tantance ba ni zaton ba wanda Allah ya masarauta irin sarkin musulmi ba ina zaton ko sarkin tasha a garinku aka ɗora masa al'amarin ganin watan al'umma ba ni zaton haka ɗai da gangan ya sa su lalata azumi ko su yi azumi sadda ba ke so mu tsaya bisa ga umarnin Allah sallallahu alaihi cewa as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yaftirun nas wal adha yawma yadhihun nas wannan shine mafi ala akramaka Allah ka sake karanta mana wa qulna ya adamu sukun anta wa zawjukal janna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين na'am فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين fatalaqa فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم waɗannan su ne ayoyin da Allah mai ja jiya a tsakiyar fassarar su lokaci mana muka dakata zaka za mu sake bi takan su tare da fidda fa'idodi da ke cikin su sannan mu yi gaba insha Allah Allah ta'ala ce wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna muka kira Adam da sunansa Allah ya kira shi ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna kai da matarka cikin aljanna malamai suka ce wannan kalma ta uskun ta nuna daman wannan shigar ba ta dindindin ba ce Allah ya tsara Adamu zai fito amma sai Allah ya sanya wata wasila wadda da ita zai gano wanda ja- za a jarabce shi da shi idan ya taho duniya shine iblis uskun suka ce lafazin kansa yana nuna wato kanatsu zuwa wani lokaci ne ila mudda wa kula minha ragadan a yayin zaman ku cikin aljanna ku ci kuna masu jin daɗi haisu shi tuma duk inda kuke so aljanna kuma ba sai an faɗa maka ba duk abin da ake so na daɗi akwai a ciki wala taqraba hadhihi shajara amma kada ku kusanci wannan itaciya sai Allah ya faɗe ta kuma ya nuna ta fatakuna min zalimin sai ku zama cikin azzalumai don haka duk abin da a aljanna halal ne banda itaciyan nan a gare ku shi kuma ɗabi'ar rai abin da an ka hana shi shi yake sha'awa duk abin da a aljanna halal ne haram guda ɗaya ne da cewa aka yi duk abin da a aljanna haram ne wannan bishiyar kaɗai ke to kaga da an takura ma mutum ko amma sai ya yi haƙuri ya tsaya gare ta to sai ka ce duk halal ne banda itaciya guda Allah ce fa azallahum ash-shaytanu anha sai shaytan ya gusar da su daga aljannan nan fa akhrajahuma mimma kana fi sai fitar da su daga abin da suka kasance a cikin sa ta hanyar bi kamar yadda Allah ya faɗa wa ta fa waswasa lahum ash-shaytan sai shaytan ya musu waswasi ya sa musu shakku a to don me aka ce kan mace wannan ita me ya bambanta ta da sauran wani daɗi na musamman gare ta haka dai ya rinka kawata musu har sai da ya sa har sai da ma musu rantsuwa wa qasamahuma inni lakum malamin an-nasihin fadallahuma bi ghurur ya rantse musu da Allah nasiha yake musu ya ruɗe su cewa ita ce shagaratul khuldi wa mulkin la yabla wannan ita ce abinda Allah ya hana ya sa Allah ya ce kar ku cita in an ci ta ba a mutuwa ba tabbata ake so da za ku ɗanɗane ta sau guda shi kenan ba ku ba mutuwa shi ku ɗan adam ka san shi ma adamin kansa ba abin da wato bil adama baya so kamar mutuwa to kuma ga shi a daɗi a ce daɗin zai tabbata sannan ya rantse da Allah shi ku kaga ga tunani ya za a yi mutum ya rantsuwa da Allah alhalin ƙarya yake to amma sai ya ruɗe su a nan malamai na alakanta almutasabbib da almubashir kaga Allah ya ce fa'azallahuma shaitanu ana fa'akhrajahuma aka ce shaitan shi fitar da su a gidan shi fitar da su ba shi fitar da su ba shi dalilin fitar su su suka fit da kansu domin da ya ce kasu ci da ba su ci ba suna fita to waye waye mubashir waye laifin su suka yi waye jawo aka yi laifin shi ɗaya sa aka yi to duk hukuncin su ɗaya Baka idan aka zo ga kisa aka samu mutasabbib da mubashir mun yi wannan a farkon ramadan ko wannan har muka bada misali da ka tarar da mutane biyu suna faɗa sai ka shiga gida cikin ka ɗauki bindiga ka ba guda sai ya harbe ɗaya daman ka lura ya riga ya fusata to mutum nan suka yi kisan mutum biyu da mutasabbib da mubashir to suna da hukunci hukunci mabambanta amma dai sun asalin su abu guda ne sai Allah ce wa kulna kuma Allah ce mimma kana fi daga ni'imar da suke cikin ta duk an maka girman dadin abin da ke cikin aljanna wa kulna bitu ba'dukum li ba'din adu muka ce musu ku jido ku sauko kuna sashen kuna adawa da sashi da kun zauna aljanna aljanna babu babu gaba aljanna babu kiyayya da ma Allah ya riga ya faɗa fa azzallahuma asalin zalla ita kuma ita ce khati'a laifi yasa suka yi laifi amma mun faɗa muku a kira'an hamza ta fa azalahuma sai ya gusar da su daga aljanna wannan aya ta nuna cewa adawa tsakanin bil'adama halitta ce ɗabi'a ce ita ce tushe isbitu minha wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu ku sauko sashin kuna gaba da sashi don haka samun fati daban-daban samun club daban-daban samun kungiya daban-daban samun kabila daban-daban masu gaba da juna samun kasashe daban-daban rasha da ukraine isra'ila da palestine waɗannan abubuwa ne natural Allah ya ƙaddara su amma ya umarce mu mu yi jihadi makanmu mu hana su faruwa amma tushe ne rikici tsakanin mutane saboda in ka zo ga gida ka tarar da wani da wani suna rigima it's normal kawai ka sasanta su ka yi musu wa'azi su ji tsoron Allah su daidaita walakum fil ardi mustaqar Allah ce kuna da matabbata a ƙasa wa mata'un kuna da jin daɗi da Allah ya tsaya nan da ba a mutuwa da nan nan ƙasa za mu tabbata kuma da ta da ta kuntata ta takura muna domin da yanzu sokotun nan daga zamanin ɗan fodiyo zuwa yanzu ba ta zaunuwa ba magarin da zai zaunu yanzu a ce duk wanda an makabartar giginya ya taso makabartar girafshi duk su taso makabartar gabas duk su taso makabartar gwiwa duk su taso kuma kowa ya hito ya koma gidan shi mu muna nan kuma ci gaba da haihuwa ya za a kasance ba haka Allah ya tsara amma sai ce ilahin zuwa ɗan wani lokaci haka ko zo duniya ya zo ne ilahin zai barta ko taho duniya ya taho ne da wani ɗan allocation na lokaci da Allah ya bashi in talatin in arba'in in sittin in tamanin in ma ɗari da hamsin gare ka dai za su ƙare ka mutu kuma in ba su ƙare ba ka dawo a isko ka kan gadon jinya ya ce yadda ka san ragga za ka da amfani to shi yasa da zilla gara mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam har addu'a yake yi wa idza aradta ibadika fitnatan faqbidni ilayka minha ghayra maftun Allah in fitina ta taso ka karbi raina kar in zan cikin ba fitina saboda ka in mutum ya wuce wani zo su shekaru to rayuwar ba ta da amfani ko ba ta da daɗi shi abin da ake fata idan mutum ya tsawon rai idan an bar masa harshe da zuciya harshe don yayi zikiri zuciya don ta koma ga Allah duk abin da karɓa cikin jikinsa da sauƙi to da ya rasa ɗayan biyun nan ko dukansu shikenan rayuwarsa ba ta da amfani amma duk da haka yi ba so alama kana alai a cikin azumin nan uban dawakin ƙwannawa ya bani labarin wani mahaukaci da yake nan yankin nan cikin kwannawa kusan kwannawa hanyar fita gari ta hanyar kano to yana yana dan da irin hankalinsa na tsintar abubuwa yana saidawa amma dai mai tabuwa ne kuma ba wanda ya san inda ya fito sai ya faɗi baya da lafiya aka kai shi clinic aka fara sa masa ruwa uban dawaki zo ya ziyarce shi sai ya ce masa wallahi ku daina samun ruwan nan aikin banza ne kuke kuna kashe kuɗin ku mutuwa zan yi sai ce insha Allah baka mutuwa sai sai ce la ilaha illallah la ilaha illallah shi ke nan sallar karɓi ransa duk tsawon wannan lokacin da yake hauka ba a rubuta masa komai an ɗauke masa alƙalmi don mahaukaci ba ya da alƙalmi amma kafin taɓuwar ta same shi muminin ƙwarai ne baka sai Allah ya masa ciko da imani ba karamin darasi ke cikin wannan labarin cikin azumin nan ta ba har kuɗinsa da aka ciro aljihunsa sai da ya gwada mu Allah ya ji kansa ya ji kan musulmi Allah ya sa mu karshe mai kyau kuma cikin darasin da ke cikin wannan ashe ko ba a mutu ba ana shiga wani yanayi ba ka roƙi Allah ya karɓe ka da imaninka sannan ya maka rufin asiri a ƙarshen rayuwarka da sa ƙarshen ka ya fi kyau akan farko Allah ka mana ƙarshe mai kyau Allah ya ce wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin dukkan ku in kun je duniya kuna da matabbata kuma kuna da dan jin dadi zuwa wani lokaci wannan ya nuna kenan ba ba ba Adam kadai ake magana da shi har da mu zuri'arsa da ke cikin jikinsa kaga dai Allah ta'ala ce wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum kaga duk ya nuna ana magana da majmu'a ne bil adama gaba daya to da yake annabi adam ya yi laifi kuma har an hukunta shi sai Allah ya ba da ƙarshen maganar ya ce fatalaka adamu min rabbi kalimat sai adamu ya karɓi wasu kalmomi min rabbi daga ubangijinsa to tunda ko daga ubangiji ya same su babu shakka kalmomin nan za su amfane shi fataba alaihi sai Allah ya tuba a kansa innahu huwa tawwabur rahim hakika Allah mai yawan karɓar tuba ne kuma mai yawan jinƙayi ne kenan wannan kalma ta tuba ce ta istighfari ce malamai sun kawo ra'ayoyi daban-daban a cikin tafsirai akwai har masu shigar da aƙidunsu a ciki don su barantar da kalimatin dinnan akwai da suka ce wai a sawun al'arshi ya ga a kafafun al'arshi ka rubuta muhammadu rasulullah sai ce allah don mai sunan nan da ka rubuta allah ka yafe min kawai suna so su kare tawassuli da zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ka ba wata ruwaya mai kama da haka cikin abin da malaman hadisi suke rawaitowa wasu suka ce a'a kuka yayi kai yayi ta addu'a shine kalimatin wasu suka ce a'a da na sani yayi ya tsorata to duk abin da zai wadatar da mu da wannan mu koma cikin qur'ani mu ga fassarar wannan aya qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ga abin da Allah ya faɗi sun faɗa qala rabbana zalamna anfusana sun kira Allah suka ce ya ubangiji mun zalunci kawunan amma kaga nan sai Allah ta'ala ce fatalaqa adamu min rabbi shi adamu shi ya karbi kalmomin amma da shi da wasu ka maimaita da shi da hawa usawar tare suka yi laifin da shi yasa malamai suka ce wannan addu'ar komai girman zunubinka idan ka yi ta da zuciya guda kana neman gafara Allah yana yafe maka ko da ko ka gudo ne daga wurin jihadi laifi ne wanda babu kamarsa ana jihadi musulunci ka tsere kamar ka ce jama'a musulunci ya yi rauni jama'a duk ku dawo da in ka gudu ka ce wasu su gudu wajibi ne ana jihadi ka tsaya to kowannen laifin kai in ka dawo ka ce rabbana zalamna anfusana wa illam tarhamna rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin tana da kama da waccan ta annabi yunus la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin da duk lokacin da kai ka ce Allah na yi laifi ban kyauta ba na zalunci kaina Allah ba mai yafe min laifin na in ba kai ba ubangiji na roƙonka ka yafe min ba zan ƙara ba to komai girman zunubi in kai haka Allah na yafe maka shi ma annabi Musa ya irin wannan ko قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي التي فغفر لها فأنبوا سنة النبي يونس التي وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين duk inda mumini yake yi wadda Yunus ya yi annabi zannun to lalle za mu tsiratar da shi kamar da muka tsiratar da zannun sai sa da suke cewa ma da biha bakrubun illa farajallahu anhu ba wanda ke shiga damuwa ko wace iri ce yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sai Allah ya dauke mai damuwa wannan shi ma nakali ne gashi nan na baku shi kyauta duk wanda ya shiga damuwa musamman mata jama'a muna fasa su cikin damuwa fa a kullum average sai na samu mace uku masu koke game da mazajensu a kullum ina faɗin average ma'ana aka iya samun biyu amma aka iya samun biyar bakwai har fiye da haka rana guda to su alƙalai fa ya suke ji mu almajirai wanda ana ganin muna kusa da al'umma wata za ta kira don ka bata shawara wata za ta kira ne ma kawai don ka ɗan karanta mata wasu ayoyi ka bata shawara ka mata nasiha ta haƙuri zuciyarta ta huce wata kuma tana so ne ka kira mijin kai magana shi wata so take ka shiga tsakaninta da shi da iyayenta yana zalunta ta yana takura mata yana wahalar da ita kuma wayanta sun ce wallahi in ta bar gidan shi ba ta ba su to duk wanda a cikin irin wannan ne abu na farko da nake ce mata kice la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yawai ta fadin haka na farko Allah zai kure mata damuwa na biyu Allah zai kawo mata so duk wanda a cikin damuwa ko wace iri ce ya rike wannan addu'a ta zunnun لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكما النبي آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول إيه أنت تكين حديثي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم wato ubangijin mu ya kamata mu so shi jama ba mai kaunin mu kamar shi mu ke laifi amma shi ke gwada mana ya zamu fitar ga laifi kuma idan mun bi wannan kofar labudda zai gafarta mana zai kuma yaye mana damuwa sallati qulna habitu minha jami'a baka karanta shi ba qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
التي قلنا اهبطوا منها جميعا تعزو التي قلنا اهبطوا ب- وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو nan kuma sai Allah ya ƙara taukidi ce qulna habitu minha jami'an ku fito gaba ɗayan ku kaga dawa dawa asali da Adamu da Hawwa amma kuma da waɗanda suke ɗauke da su domin da ba su fitin ba da fatan za a haife mu fa da yanzu ni mai gidana na can cikin aljanna ina ina wata yawa fa hmm? to sai aka ce su zo su haife mu a nan duniya قلنا اهبطوا منها جميعا وان كلمة جميعا توكيدي شيء كرفة فما قنات فإما يأتينكم مني هدى إذا شريعة تزومك دقاريني دا من شيني من بعد الشريعة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون duk wanda ya bi shari'a ta inji Allah to wa'annan ba su da tsoro ba su da sunu ko bakin ciki yanzu adam ya yi laifi kuma ba shi kaɗai laifin ba Allah ya faɗa fa'akala min hako fabadat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil janna fawaswasa lahuma su biyu suka yi laifi to sai Allah ce ku sauko da ku da zuri'arku ina shirin aiko muku da shiriya wadda za ku rayu da ita to a can ɗin kar ku iri yadda kuka yi a nan faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi shiriya ta a can duniya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wato abinda ba a so ɗayan biyu ne ko yanzu yana gaba in yana gaba tsoro sa ake ko yanzu an wuce shi da na sani da bakin ciki ake ya kansa sai Allah ce to ko can din in kun tafi duk laifin da kuka yi in dai kun bi shari'ata fala khawfun alaihim wala hum yahzanun zan dauke muku damuwa zan dauke muku tsoro amma wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun cikin ku za a samu wanda suka yi kafirci suka karyata ayyuba za mu aiko sako za su ce ba su yarda ba waɗannan ashabun nari su ne ‘yan wuta, fiya khalidun za su tabbata cikinta ba za su koma aljanna ba, za su tabbata cikin wuta. A nan ya kamata mu karanta wasu fa'idodi daga littafin sa'adi da na almajirinsa Usaini. Na sa'adi kusan mafi yawan abin da ya faɗa ya fito a cikin tafsirin da muka yi, amma bari mu duba shi malam Usaimin Allah ya ji kansu gaba ɗaya. Malam Usaimin ya ce cikin fa'idodin waɗannan ayoyi da aka karanta na farko bayanu fadli Adam alal mala'ika. Wajhu an Allah amara mala'ikata ya sujudu lahu ta'ziman lahu. Bayanin cewa annabi Adam yana da fifiko akan mala'iku. Saboda me saboda su aka ce su duka sai masa sujuda. to bai faɗaɗa wannan magana ba masu faɗaɗa ta suna cewa to gaba ɗaya jinsin bal'adama ya fi jinsin mala'iku a ya za a yi haka mu muna zunubi muna barna su ko ba su barna ba su zunubi sai aka ce mu salihan cikin mu ba su barnar in kuma sun yi suna tuba su ko barnar ma hana su aka yi ba su iya yin ta duk da yake matsala ce da ba ta rasa alaƙa da falsafa amma ibn abil'iz al-hanafi cikin sharhin tsawiya ya tattauna tattauna mai kyau mai ma'ana na haka ku koma gare shi yace wa minha anna sujuda li ghayri Allah idza kana bi amri Allah fa huwa ibada sujuda ga wadin Allah idan Allah ne yace ayi to ibada ne kun bayyana domin ai da shedan da yayi ba sai ka ce ka kafirta saboda me saboda umurnin Allah ya bijire ba saboda ita ainihin sujudar ga wanda za a yi mai ita ba. Sai ya kawo wani misali ya ce, ai abin da Allah ya haramta yana iya sa wani ya yi shi sai ya zama shi a gurinsa wajibi ne sai ba da misali da kisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da allah ya gwada masa a mafarki yana yanka ɗansa ba domin mafarkin annabawa shari'a ne ba halal ne mutum ya kama ɗansa ya yanka amma da ibrahim alaihi salam ya ga wannan me ya faru ya kira ɗansa ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم kaga yanka ɗanka haramun ne amma da ke Allah ya umarce ka tahi ka yi ya halatta don haka sujuda ga wani Allah haramun ne amma da Allah ce mala'iku su yi ya zama wajibi ibada ne su yace kuma daga cikin fa'idodin wannan aya yace iblis wal iyazu billah jama'a sifati zanni kullaha shaytan duk wata sifa wadda ba a so akwai ta tare da shi yace al-ibawa an al-amr an sashe yace bai الاستكبار عن الحق يا جرمنك daga gaskiya وعلى الخلق يا تورنك akan halitta والكفر ga kafirci sai ci gaba da kawo su yace kai babu ma kamar cewa da ana khairun minhu fastakbara fi nafsi yabgud ya fi adam ya nuna shi ya fi kowa wa haqqara ghayrahu ya tozarta wanda ba shi ba wal kibru batrul haqqi wa ghamtun nas yace dama bin da girman kai shine ka ƙi gaskiya ko ka tozarta mutane ka raina mutane to sai ka wani iskali a nan ya ce fil'ayati in kala ƙa'ilun fil'ayati iskalun huwa an Allah ta'ala lamma zakara amra al-mala'ikati bis sujud wa zakara annahum sajadu illa iblis kana zahiruha anna iblis minhum al-amru laysa kadhalik yace aya akwai dan abin da ke rikitarwa a cikin ta shine da aka ce mala'iku su sujuda sai suka yi shi bai yi ba, ita wani ya nuna ga zahiri kamar yana tare da su, to ya abin yake ne. Yace wal jawabu anna iblisa kana musharikan lam fi amalin zahiran tare suke tare suke ibada da mala'iku tare suke komai don haka da Allah ya bada umarni umarnin ya shafe shi yace fa kana tajihu al-amr shabi shamilan lahu bi hasab az-zahir ga zahiri in an ba su umarni yana ciki وقد يقال إن الاستثناء منقطع والاستثناء المنقطع لا يكون فيه المثنى من جنس المستثنى منه لا يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه استثناء منقطع kace kowa na nan in ban da jaki ta jaki ba kowa ne jaki ba mutum ne ba fasajadu illa iblisa sun yi sujuda kawai jaki iblisa shi abin sujuda ba kun fahimta sai zan bunƙasa ne don haka ayar ma bata nuna yana ciki ba amma dai mun yi muku bayani ai cewa a suratul kafi Allah ya faɗi asulinsa yace illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi yace to ga wani iskali kuma in kace كيف يكون القول الصحيح أن جنة الخلد مع أن من دخل لا يخرج من وادي يخرج من آدم to ya aka yi mun ce aljanna dai ce wadda za mu koma ita ce adam ya fito to ai Allah ya kira ta jannatul khuld ta tabbata ya aka shi adam ya shiga ya fito wannan tabbata tana da ma'ana ko ba ta da ma'ana fal jawab anna man dakhala jannatul khuld la yakhruj minha ba'da al ba'thi bayan aiko manzanni kwash shiga jannatul huldi bai fita amma kafin kaka ba haka bane sai ya kawo baitukan nuniya na ibnu qayyim yace fa hayya ala jannati adnin fa innaha manaziluka alula wa fiha almukhayyam manaziluka alula wurin zaman ka na farko aljanna nan taka ta farko can zaka koma zaka jama inda muka fito ne ake son mu koma amma wasu mu ba za su koma ba saboda sun yi kafirci sannan daga cikin fa'idodi da mala ya kawo yace annan nikaha sunnatun qadimatun منذ خلق الله آدم وبقيت في بنيه من الرسل والأنبياء ومن دونهم كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية yace ya nuna aure da ɗaɗɗin abu ne tsohuwar sunna ce ga halitta tun da aka halicci adam wa khalaqa minha zawja nafsan an nafs ba adam aka faɗi ba يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها إت نفس إيه زوجها to haka aure tun daga annabi adamu aka fara shi ya ci gaba manzanni da annabawa da duk wanda ba su ba sun yi aure da haka muke kalubalanta ba su ce annabi isa bai aure ba su kawo dalili tunda Allah manzanni ya kawo gaba ɗaya ce walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mu aiki manzanni gabaninka mun sanya masu mun sanya musu mata ya mun samu su zuriya a tawana usaimin shi ma ya cika tone-tonen matsaloli ya ce to fa in kala ƙailun zaujatu bintu man ya ka ce to ita hawa da yawa ce faljawabu an na hulkat min zali sai mu ce a'a daga awazarsa daga haƙarƙarinsa aka halicce ta فإن قال إذا تكون بنتا له فكيف يتزوج ابنته don haka dai ta zama ɗiyarsa za a yi aure ta yace fal jawabu anna lillahi ta'ala an yahkuma bima yasha shikenan Allah na da iko ya hukuncin da yaso kuma ya halitto ta da gare shi don ta zama matarsa kuma ya haramta mutum ya aure ɗiyarsa amma ita da halitto da gare shi bai haramta masa ita ba yace fa kama abaha an yatazawwaja al-akhu ukhtahu min bani adam al-awwalin كذلك أباها يتزوج أدم ممن خلقها الله من ذله كما يندى أشان فرقو أن يدعو واي أولي كان وسا تند بابو سئما سوبا to haka aka yarda aure ta duk da yake daga jikinsa aka kago ta ko da ka ɗauka hukuncin matsayin da ya sace yace daga cikin fa'idodin wannan ayoyi akwai cewa wato aljanna na can cike a tumbatse da kayan daɗi kuma babu wani yanki na ta inda babu kayan daɗi yace saboda cewa da Allah haisu shi'tuma duk inda kuke so yace fi zamani ne don makan din a cikin aljanna suke da Zaka babu wani lokaci babu babu rani babu damana cikin aljanna ko yaushe akwai abinci yace kuma wannan aya wannan ayoyi sun nuna mana Allah na jarabta dan adam da abin da ya san zuciyarsa na ratayuwa gare shi domin ba haka ba iccen ya guda duk aljanna haramta komai banda kwara guda to da haramta ta an san zuciya za ta rataye gare ta yace kuma wannan ayoyi sun nuna mana cewa duk wanda ya ma Allah laifi kansa ya zalunta don Allah ce wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin ashe duk wanda ya saba ma Allah ya zama zalimi shi yasa da annabi Adam ya zo roƙon gafara yace rabbana zalamna anfusana don haka duk lokacin da ka saba ma Allah ka dauke kanka azzalimi kuma ka roƙi Allah afwa يتي ومنها أن الشيطان يغر بني آدم كما غر أباهم هنا وسوس لآدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناس وتونا آية وأزيت غريم غباء دغا هدوب الشيطان إذا هدوب nan da ya rike ba kakanmu har ya fita shi daga aljanna ita yake mana yanzu don kanmu koma cikin ta sai mu yi hattara yace wa min fa'idil aya anna ash-shaytana aduwwun lil insan wannan kuma mun riga mai magana ومنها أن الجنة في مكان عال لقول تعالى اهبطوا الجنة سمتك دون الله شيء أسوكو نذكر إن زمنا كما تتكا زمي متين ومنها أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم ما لا يولي استبات في وانا آية شد على ولكم في الأرض مستقر wa mata'un ilahin sai ƙara da wacce ayata faha fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna yace duk kokarin da kaga duniya na yi wai sai an gano wata duniya da za a rayu yace ba za a samu fil ardi allati nan dai za ku rayu nan za ku mutu ko kuna so ku ba duk leƙi ku za ku yi ku dawo amma matabbata ku cikin ƙasa ne wannan fahimta shek usaimin ki sannan kawo anna wula da wama libani adama fi duniya li kauli ta'ala wa lakum fil ardi mustaqarrun ina ga mun sharhi mun faɗi wannan sannan ya zo yi maganan shi kansa tuba da yadda Allah yake karban tuba da ni'imar Allah ga mutum akan tuba ya faɗi cewa tuba iri biyu ne na farko Allah ya maka dacen ka yi sha'awar tuban ka yi dana sanin laifinka ya ce wannan shi ne na farko na biyu ya baka damar ka roƙi gafara kuma ya yafe maka fata ba alai kamar can da Allah ta halarci wa alas talatatin lazina kullifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ألا يا باس إذن توبا دمس توبا كاغا ألا يبود مسقفر في توبا أما كافنا باتشين توبا سكبا wannan ba a nan muka karanta a cikin karatu sahih bukhari ne ko kafin azur mun karanta hadisin ka'ab ibn malik sannan yace daga cikin fa'idodin waɗannan ayoyin annal insana idza sadaqa fi tafwid al-amr ila Allah wa rujuu ila ta'ati Allah fa inna Allah ta'ala yatubu alayhi idan mutum ya koma ga Allah da gaske to labudda Allah zai tuba gare shi Allah zai karba zai karba tubansa يتلو منها إثبات هذين الاسمين الكريمين التواب والرحيم وما تضمناه من صفة وفعل سونا يلي تبتتونا الله كما أبن نسك قنصان صفة تبتتوني قال الله أنا كنا الله التواب وما ما كنا ستائب رسولنا سبدي التواب ما كنا سراحم أما الرحيم لكن إنسان أنك سنا عبد التواب وعبد الرحيم ومنها اختصاص الله بالتوبة والرحمة بدليل ضمير الفصل yace wannan ayo sun nuna mana babu wanda ke tuba ga bawa sai Allah yace innahu huwa wannan damirul fasl din ya nuna al-ikhtisas fataba alaihi da Adam yayi tuba sai Allah ya karba tuba sai ce innahu huwa shi din ne mai karba tuba ma'ana ba wanda ke tuba in ba shi ba a yi ƙur'ani wurare da yamma ya tabbatar da wannan wa man yaghfiru dhunuba illa Allah don haka duk wanda ke ya ku kana gafarta muku mayaudari ne ya ku mutanen yola na gafarta muku kai awa dama wai ma laifi to shehunan da ke ganin sun isa su ba da gafara shaidan da ke ke ruɗa su kuma wannan shi ne tafarkin kiristoci za ka je fafaro mai gafarta ma yanzu da fafaro mai zo najeriya ba duk kiristan najeriya ya samu gafara amma wasu su suna can sun koma ga allah sun gane kurinsu suna ta suna ɗanɗana kudinsu to duk wanda yake zai yafe maka laifinka ko ya gafarta maka zunubin ka tsakaninka da Allah wallahi yaudar ka yake wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa yake gafara zunubi in ba Allah ba babu shi saboda haka jama'a kowa ya koma ga Allah shi an mafita yace amma rahama wani na yi gafara Allah kaɗai ka yace amma rahama wani na yi jinƙai tausai wani na yi amma gafara Allah ɗai ke gafara kai kana iya afuwa shine yafiya amma gafara gufranu zunub sai gafiru zambi wa qabilu tawbi shadidul iqabi bi tawli malar ce sannan cikin fa'idodin waɗannan ayoyin akwai cewa Allah kaɗai ke ba da shirya yace don cewa da Allah ya fa imma ya'tiyannakum minni hudan don haka duk wanda ba Allah ba sai dai ya nuna maka amma a shiryar da kai aiki ne na Allah wannan karara yake don Allah ta'ala ya gaya ma annabinsa akan matsalan baffansa ya samu damuwa akan shi yace masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin duk kokarin ka Allah ya san wa zai shiruwa kuma shine mai shirewa ba kai ba haka da ya zaton wasu mushrikai ba za su musulunta ba har ya furta wata magana sallallahu alaihi wasallam ko ya kudurta a ransa sai Allah ya ce sai laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalim malaci kuma daga cikin fa'idodin waɗannan ayoyi akwai cewa duk wanda ya bi shiriyar Allah zai samu aminci a gabansa da bayansa don Allah ta'ala ce faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Daka in kana bisa shirya kana bisa aminci. Yace kuma daga cikin fa'idodin wannan aya shine in za a bauta ma Allah a bauta masa da abin da ya aiko. Fa in ma ya'tiyannakum minni hudan. Kun fahimta? Shirya ta zo daga wurin Allah ta hanyar wa? Ta hanyar annabawa. amma mutum ana musulunci annabi ya karantar da musulunci sahabbai sun yi tabi'ai tabi'u tabi'ina tabi'u tabi'i tabi'i tabi'u tabi'u tabi'u tabi'i tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'ina shekara dubu ana musulunci sannan a yi kakan wani sannan a yi ubanai sannan a haihe shi sannan ya girbe zai ce eh ni ma an bani wahayi zuwa gare ku wallahi wannan mai yau dalili mai yau dalili sannan mala yace daga cikin fa'idodin wannan aya akwai cewa idan mutum ya haɗa kafirci da ƙaryatawa to zai tabbata cikin wuta har abada gaskiya bayanin dai anan mai tsawo ne shawarta ce mu karanta shi amma ina ga lokacin ba zai ba da zamu mu karanta shi ba amma dai abin da yake nufi wato idan kafirci arzon ya zo mutum zai zama falle ɗaya amma idan jihud ne ganganci ne to falle biyu ne irinsa tun a duniya da wuya ya tuba sannan a lahira ba zai samu sassauci ba to fa'idodin da malaikawa suna da dama amma bari mu dakata akan waɗannan da makaranta bisa sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya ba mu ladar wannan karatu kammala muna ramadana cikin aminci da alkhairi wallahi ban sani ba ko ni kadai ke je ni gan nake kaman ba kaman ba watan ba ganin sa nake kamar bai kai sati ba ya kwana 25 so amma darasi ne duk rayuwar mu haka take tafiya kawai yanzu muna iya ganewa ne duk muna yini da yunwa muna yini da kishirwa muna yawo cikin rana ko ba haka ba amma duk rayuwar ba haka take tafiya wata ɗaya yana tafiya ne yanzu kaman ƙasa da sati shekara tana tafiya kaman wata ɗaya to kuma duk abin da aka ɗiban maka wucewa zai kamar walƙiya wannan darasi ne game mu ji tsoron Allah mu kyautata babu wani lokacin da muke da dama ta mu kyautata kamar yanzu kun ga waɗannan ƴan kwanukan guda hudu ko biyar da suka rage mana babu abin da ya kai albarkar sannan ba wanda Allah tabbacin ya isko na baɗi saboda haka kada mu yi sakaci mu yi kokari mu ci more su mu yi ayyukan ibada muna masu roƙon Allah ya karba mana ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون بابا na so in yi wata magana na
yana biya wanda yana da tsaye ke biya yanzu mutum da suke ne zuwa mai yana da gaske yana da gari biya domin a yi ba ya da su kuma kayan sallah da abinci da insha Allah bayan suna ta kafa su su kuma kula da kayan wannan babu idan na kula ko ne zo da sauran da Allah ya nuna wafaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh